ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar ash-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kamalan darama idan ba a manta ba a jiya muna cikin bayani ne cikin hani da shari'a ta yi game da sallah a cikin makabarta kuma mun tike ne akan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda akan maganar sa zamu tashi insha Allah ta'ala malai ce ƙala shaikul islam ibn taimiyya filikhtiyaratul ilmiya babban malami ibn taimiyya ya faɗa a cikin littafinsa mai suna alikhtiyaratul ilmiya alikhtiyaratul ilmiya afwan ya ce wala ta sihu salatu fil maqbarati wala ilaiha sallah ba ta halatta a cikin makabarta wala ilaiha ko kuma ana fuskantar inda kabarbara suke wannan hayu an zalika innama huwa saddul lidari a shirki malai ce hannun da ya zo da shari'a ta yi na yin sallah a makabarta ya zo ne domin toshe kafar da za ta kai mutane zuwa ga shirka a cikin mazabar imam malik akwai asali ne daga cikin asalan da suke gina a hukunce-hukuncin fikiyo akwai shine akwai saddun lizzari'a saddun zari'a ma'ana toshe kafa barna wani abu ne wanda zai kai mutum zuwa ga wata barna to sai su karhanta abu ma'ana shi abin a kan kansa idan aka kalle shi ba haramun bane zai iya zama halak to amma riko da shi ko kuma aiki da shi zai kai mutum zuwa ga wata barna ko shirka ko haramun ko abin da ya kama da haka to sai su karhanta abu to yin sallah ana fuskantar kabarbara ko ana fuskantar makabarta gaba ɗaya ko a cikin makabarta abu ne da zai kai mutum zuwa ga shirka ta wannan yanayi lokacin da mutum ke fuskantar kabari yana sallah tun yana tunanin a zuciyarsa ko a ransa Allah subhanahu wataala ke wannan sallar musamman idan aka yi dace wannan mutumin da yake cikin kabarin babban mutum ne salihin bawa ne har ya kasance daga baya kuma sallah ya fara tunanin yana yin ta ne saboda me neman kusanci daga zuwa ga wannan babban mutumin ko kuma abin da ya kama da haka wanda ka yi wani aiki na ibada kana neman kusancin wani wanda ba Allah ba ɗan uwa wannan shirka ne babba mai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye to shi sai ibn taymiya yake cewa aiki ne da zai kai mutum zuwa ga shirka wa zakara ta'ifatun min ashabina yake cewa wasu daga cikin malamai daga cikin malaman mazhabin sun ambaci cewa annal qabara hakika kabari guda daya wal qabraini ko kabarbura guda biyu la yumna'u min as-salati ba za a hana yin sallah inda suke ba لأنه لا يتناوله, لا يتناوله اسم المقبرة سكتي سبودا sunan makabarta baya gaskatuwa a kansu ma'ana abin da suka ce shine idan kabari ɗaya ne a waje ko guda biyu to babu laifi mutum yi sallah a wajen me dalili saboda kabari ɗaya ko biyu sunan makabarta bai gaskata a kansu ba sai makabarta sai kabari ya tashi da kabari uku hudu zuwa sama sannan ake iya kiransa da me da makabarta su dalilin su kenan ibn taymiya yace wa innamal maqbaratu thalathatu qubur fasaida ai suka ce abinda ake nufi da makabarta inda ya fara da barbara guda uku fasaida zuwa sama wa laysa fi kalami ahmad wa amati ashabihi hadha alfarq amma sai ibn taymiya yake cewa wannan rarrabewar da suka yi cewa kabari ɗaya ko biyu ba makabarta bace a cikin duk zantuttukar da imam ahmad dan hanbal ya zo ya kawo wanda shine shugaban mazhabar tasu gaba daya babu wannan rarrabewar duk inda kabari yake ko guda ɗaya ne ko na ƙaramin yaro ne ko na babba suna wajen makabarta kuma haramun ne a sallah a wajen bal umumu kalamihim wa ta'alilihim wa istidlalihim yujibu man ussalati inda qabrin wahidin min al-qubur malace barma idan ka kalli gamammiyar maganar da su yan mazhabin imam ahmad din suka yi da dalilin da yasa suka haramta sallah a cikin makabarta da kuma abubuwan da suka kawo na dalilai suka kafa zai wajabta a hana yin sallah a cikin makabarta ko da ku kabari ɗaya ne a wajen ko da ba makabarta ba ce ya kasance kabari guda ɗaya ne a waje to wannan zancen nasu zai nuna cewa sallah a wajen ba ta halatta ba haramun ce wa huwa sawabu malam ibnu taymiya yake cewa wannan zance kuma nasu shine daidai wal maqbaratu kullu ma qubira fihi yace abinda ake nufi da makabarta shine duk inda aka binne mutum a cikin sa ma'ana duk inda aka yi rami irin ramin da ake yi a sa mutum a ciki a shar'ance aka binne shi aka mai da ƙasa to wani wajen ya zama makabarta duk hannun da muka ji a baya da hadisan da muka kawo da zantuttukan malaman da muka yi a baya ya shafi wannan gurin guda ɗaya shi gurin da aka binne kabarin da kuma kewayensa inda zai iya amsa sunan wajen gaba ɗaya bai halatta mutum ya sallah a wajen ba ina fata ana fahimta yan uwa yawwa malai ce la annahu jamu qabri ba wai ana nufin shi al maqbarati jam'i ne na kabarbara ba a'a ba saboda idan aka ce jam'i a larabci abin da ya fara daga uku zuwa sama to wasu malaman sai suka dauka ai tunda aka ce almaqabaratu jam'i ne na kabari saboda aka sai kabari ya fara daga uku zuwa sama sanda zama makabarta to malam ibn tabiya yake cewa wannan ba haka bane shi abin da ake nufi da makabarta shine duk inda aka binne mutum a cikin sa ya sunansa sunansa makabarta ko da mutum ɗaya ne kuwa wa qala ashabuna wasu daga cikin malaman mazhabar imam ahmad suka ce wa kullu ma dakhala fi ismi almaqbarati mimma hawla alquburi la yusalla fihi duk abin da zai iya shiga karkashin sunan makabarta daga cikin abin da yake kewaye da kabari to ba a sallah a wajen fa hadha yu'ayyanu anna al-man'a yakunu mutanawilan li hurmati al-qabr al-munfaridi wa fana'ihi al-mudaf ilayhi yace to wannan shine zai wajabta mana magana cewa hanin da aka yi yana gasgatuwa ne da ko da alfarmar kabari ɗaya ne a waje da kuma filin da yake kewaye da shi haramun ne a sallah a wajen وذكر الآمدي وغيره إمام الآمدي دوني شي daga cikin malamai suka ambaci cewa annahu la tajuzu salatu fihi baya halatta ayi sallah a cikin sa a cikin me sai fassara yace ay al masjidu alladhi qiblatuhu ila al qabri masallacin da alqiblarsa take fuskantar kabari hatta yakuna bayna al ha'iti wa bayna al maqbarati ha'ilun akhar har sai ya kasance tsakanin ita makabartar da katangar masallaci akwai wani shamaki da ya raba tsakaninsu to sannan halitta ya sallah a wajen wa zakara ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ambaci cewa hadha mansusu ahmad wannan ma shine nassin maganar da imam ahmad ya faɗa fa fi kalami shaykhi mal albani ce a cikin zancen da ibnu taymiya ya kawo التصريح بأن إلة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو سد الذريعة معناه dalilin da ya sa aka hana sallah a makabarta duk a baya bayan da muka gama gabatarwa shine haramun ne sallah a makabarta bai kamata a yi sallah ba to yanzu wasu malamai sai suke kokarin kalato illar da ta sa aka hana sallah a makabarta me dalilin da ya sa aka cigaba da a yi sallah a makabarta to shine malaikin cewa shi ibnu taymiya tafi akan cewa dalilin da ya sa aka hana sallah a makabarta shine saboda kada hakan ya kai mutane zuwa ga shirka وهذا أحد قولي العلماء في ذلك ما ليس تونا ɗaya daga cikin zantuttukan malamai ma'ana malamai sun yi zantuttuka biyu ne akan abin da yasa aka na sallah a makabarta to wannan ɗaya ne daga cikin su menene ɗayan sai ma lace wal qawl al akhar ɗaya zancen shine anna al illata dalilin da yasa aka na sallah a makabarta innama hiya najasatu ardil maqbarati to kun ji wannan zancen da mun kuma wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa aka na sallah a makabarta shine wai kasan makabarta najasa ce ina fata fahimta to me dalilin da yasa kasan makabarta ta zamto najasa me dalili tunda kun ji dai a bayan man karanta hadisi da suke cewa an hana fitsari a makabarta haka ne an hana bayan gida an hana kaza to me zai kawo kasan makabarta ta zama najasa kuma da za a ci an hana sallah a ciki tunda dai mun riga mun san a shari'ance haramun ne mutum ya sallah inda yake akwai najasa to wasu daga cikin malamai suka ce ai idan aka sa mutum a ƙasa yakan riɓe haka ne ƙasa takan ci jikinsa ya riɓe sai ya zama ƙasa to tunda mutum ya riɓe wannan riɓewar da jikin mutum ya yi ya mai da shi ne najasa ina fata fahimta wasu daga cikin malamai abinda suka ta alili da shi kenan amma wannan zancen nasa zamu zo mu ji akwai kuskure a cikin sa malai cewa huma qaulani fi madhhabil hanafiya waɗannan duk zantuttuka ne da malaman maza ba hanafiya suka kawo su ko dai zance na farko da ce wanda yake bayani akan cewa an hana sallah ne a cikin makabarta saboda toshe kafar shirka ko kuma wani zance na biyu da ke nuna cewa ƙasar makabarta najasa ce duk malaman maza ba hanafiya sun yi fatawa da shi وقد نظر ابن عابدين في الحاشية في الثاني منهما سيدي ابن عابدين وانا babban malami yayi duba ga ɗaya daga cikin zantuttukan da malaman hanafiyar ne suke wanda zance ne shine nabiyin nabiyin shine zancen da suke cewa ƙasar makabarta na jasa ce to yayi nazari akan su yayi duba yayi raddi akan maganar su yake cewa wa zalika li anna al-istihalata mutaharatun indahum saboda su a wajen malaman mazabar hanafiya asalatan al-istihala abu ne da yake mai tsarki menene istihala to na kuma sai mun kuma abin da ya shafi kihu kenan abin da ke nufi da istihala shine tahawwulu al-ayn ila ila aynin ukhra mukhalafatuhu sifatan ma'ana wani abu ya canza asalin wani abu ya canza ya narke koma zuwa ga wani abu na daban wanda da sifarsu ba ɗaya ba yanzu misali da na gama buga mana shi ne idan aka sa mutum a cikin ƙasa mutum gangar jikinsa daban ƙasa ma daban ce to ana nan ana nan sai ƙasa ta rinka cin jikin mutum sai mutum ya rufe sai kasance duk jikin mutum ya narke ya shiga cikin ina ya zama ƙasa yanzu mutum ya zo ya zama mai kenan ya zama ƙasa to sai a ce an samu istihala kenan mutum ya juya ya zama ƙasa shi ne abin da ake nufi da istihala to a wajen malamai wasu daga cikin malaman fikihu da yawa suna gani cewa idan aka samu irin wannan abu ko da mai najasa ne sai ya juye ya narke sai ya zama abin da yake mai tsarki to wannan abin za a ɗauke shi a mai tsarki ba mai najasa ba Allah sa ana fahimta yanzu misalin da zan ba mu shine kamar galibi tararrukan da mukan yi amfani da su za ku ga a jikinsu ana rubuta wani abu alcohol haka ne yawa to galibi na alcohol din kusan sanadari ne wanda da shi ake yin giya ko abin da ya kama da haka to amma idan ka sa shi a cikin turaren nan zai juye ya narke ya zama wannan turaren ta yadda ba za ka ji ba za ka ga alamunsa a ciki ba to an yi istihalinsa kenan babu laifi idan mutum ya fesa turaren da yake akwai alkohol a cikinsa ina fata an fahimta to babu wani abu to kun ga su a zama lama hanafiya suka ce idan abin da yake mara tsarki ya narke ya zama abin da yake mai tsarki to shi ma ya zama mai tsarki to yanzu ko da mu ɗauka ma a ce idan mutum idan jikin mutum ya riɓe ya zama ƙasa najasa ne to yanzu da ya juye kuma ya zama ƙasa ita ƙasa mai ce ce mai tsarki ce to ashe kun ga ƙasar ta zama tumuri kenan mai tsarki to wannan fa shine fatawar malaman hanafiya to kun ga kuma su ce kasar makabarta mai tsarki ce mai najasa ce kun ga wannan ai tufka da warwara ne ke ina fata fahimci abin da malaki shi mu zuwa gare shi ko yawwa malaki fa kaifa takunu hadhihi illatu sahihatun ta ya wannan dalilin da suka kafa wajen cewa shine dalilin da yasa shari'a ta na sallah makabarta zai zamto ingantacce wala shakka indana anna al-qawla al-awwal huwa sahih malaki babu shakka a wajen mazancan farko da aka ce hana sallah a makabarta dan kada ake zuwa ga shirka shi da fa ingantacce ba na biyun nan ba wa qad bayyana zalika shaykhul islam fi kutubihi malace shaykhul islam ya bayyana dalilai masu kyau a cikin littattafansa wastadalla lahu bima la tajiduhu inda ghairihi ya kafa dalilai da hujjoji masu karfin da zai wahala ka same irin su in ba a cikin littattafan malam ibnu taymiya ba sai malace faraji masalan matsalan kitabahu ka koma ɗaya daga cikin littattafansa ko kuma misali ɗaya daga cikin littattafansa iqtida'u sirat al-mustaqima ka koma da littafi ka duba zaka ga irin wannan bayanan da malam yayi wa alaihi masha fil haniya min kutub al-hanafiyya haka nan malamin da ya rubuta littafin haniya shi ma akan wannan ra'ayi ya tafi daga cikin littafin malaman hanafiya wa ashara ilaihi at-tahawi fi hashiyatihi ala maraqil falah hakan imamu tahawi ya yi ishara zuwa ga wannan zancen da muka gabatar yanzu a cikin hashiyar da yi wa littafin maraƙil falah faƙala inda ƙaunin sharih ya faɗa a lokacin da ya kawo maganan malamin da ya sharhi littafin ya ce wa tukurahu salatu fil maqbarati an karhanta yin sallah a makabarta to sai imamu tahawi ya ce bi tathlifil ba'i ma'ana وتكره الصلاة في المقبرة المقبرة إن بتثليف الباء إذا كانت تاتا كوكتي المقبرة كوكتي المقبورة كوكتي المقبرة أم فهمت؟ شين بتثليف الباء إذا كي باء وصل يقول ko ka sa mata fataha ko kasra ko bamma yawa duk wanda kai yayi li'annahu tushbihu bil yahud wan nasara yace saboda yin sallah a makabarta abu ne da zai jawo musulmi su kamanceceniya da yahudawa da nasara wanda kuma addinin mu na musulunci duk abin da zai kai mu kamanceceniya da yahudu da nasara annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi zaka samu a cikin hadisai da dama yana cewa khaliful yahuda wan nasara khaliful yahuda wan nasara ku saba yahudawa da nasara a cikin dukkanin ayyukansu ina fata an fahimta to me zai kai mu kuma abin da ya shafi ibada a cikin ayyuka yau da kullum an ce mu saba musu sai kuma a cikin ibada za mu koyi da su to shine mala yace abin da yasa aka ce kada mu sallah a cikin makabarta saboda koyi ne da yahudawa da nasara su ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da wani babban mutum ko wani nagartacci ya rasu a cikin su sai a zo daidai kabarin sa inda aka binne shi sai a gina katon masallaci sai a mai da wajen gurin ibada shikenan suna yin sallah suna yin ibadar su da niyyar bautawa Allah madaukakin sarki amma kuma da niyyar me girmama mutumin da yake cikin kabari kun ga ayyuka ne guda biyu sun haɗu wanda masu cin karo da juna ne har abada ba su taɓa haɗuwa ba ga shirka kuma ga tauhidi ba su taɓa haɗuwa ba yawwa to shine su mala yace qala sallallahu alaihi wasallam imam qawi yace annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa la'natullahi ala al-yahudi wan nasara Allah ya tsire yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sirriki kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci wannan shi yasa fa Allah madaukakin sarki tsine musu albarka to mu yanzu idan muka zo muka riki muka riki kabarbarar na misalihan bayan a matsayin masallaci shikenan mu kuma Allah madaukakin sarki bai tsine mana albarka ba saboda mu shafafu da mai ne me yasa annabi ya ga mana wannan saboda fa mu guji aikin da suke dan kada abin da ya same su mu ma ya same mu yadda Allah ya tsine musu albarka mu kada Allah ya mana haka ina fata fahimta me yasa su suke kabarbar annabawansu a matsayin masallaci saboda kamar yadda kuka san malamai a cikin al'umma musulmi yanzu suna da yawa can ga malam wane gari kaza ga su malam wane gari kaza ga su malam wane to haka annabawa suke a cikin banu isra'ila fululu ga sanin ga annabawa nan da yawa ina fata fahimta wannan al'umma ta mu ce Allah madaukakin sarki tun da ya aiko manzon sa na karshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya rufe kofa annabta babu wani annabi gaba ɗayan sa daga shi sai da kuma magadansa sune wa sune malamai ina fata an gane amma su yahuda su alal kitabu fa banu isra'ila ga annabawa nan a garin misali Kano da annabin su Kaduna da annabin su haka a cikin gari ɗaya suka samu annabawa guda biyu ko abin da ya kama da haka saboda akwai annabawa da yawa to shi yasa sai annabi ya ba mu misali da cewa suna riƙen kabarbar annabawan su a matsayin me masallatai to amma mu yanzu kun ga sai salihan bayi ko malamai ko nagartattu to yadda Allah maɗaukan sarki musu yayin da suka riƙi kabarbar annabawansu a matsayin masallatai to mu ma idan makai irin aikin saka Allah maɗaukan sarki zai mana Allah ya kyauta mala ya ce wa sawa'un kanat fawqahu aw khalfahu aw tahta ma huwa waqifun alayhi duk ɗaya ne kabarin kasance masallacin an yi shi ne an yi shi ne a saman kabarin ko a khalfahu bayansa ko kuma au tahta ma huwa waqifun alai ko kasan wanda yake tsaye a kansa in za misali a gina masallacin a saman kabarin to shi ma dukkanin su haramun wa yustafna maqabir al-anbiya alaihi musallam to kun ji kuma wani sabon magana sai kuma ya kawo wata magana wacce kuma ta ci karo kuma da ainihin sahiya kidar da ake so a tabbatar abinda muke tabbatarwa kuma sai kawo wata magana wata magana ta da wacce ta ci karo da ita sai ce an keɓance banda kabarbaran annabawa ma'ana an hana sallah a makabarta ko a inda kabari yake amma sai ce banda kabarbarin annabawa ina fatan fahimta to me cire kabarbarin annabawa balan zai zo masa raddi a gaba fala tukrahu salatu fiha mutlaqan yace kabarbarin annabawa ba a karhanta sallah a wajen ba mutlaqan a sake za a iya yi mambushatun aula sa'un kabarbarin an tone su an haƙe su ko kuma suna nan a inda suke ba'ada Allah ya kuna alqabr fi jihati alqiblati inda kabarin yana ba a fuska alƙibla yake ba to shikenan za a yi li'annahum ahya'un fi quburihim saboda annabawa rayayyu ne a cikin kabarburan su qult mala albani yace sai na ce wa hadha listisna batilun zahirul butlani wannan dalili da malam tahawi ya kafa akan cewa banda kabarburan annabawa yace wannan dalili ne fa batacce wanda bacin nasu a fili yake karara kaifa huwa yatanaqadu lillati allati zakaraha ta yaya zancen ba zai zama tubatacci ba bayan shi kansa zancen da ya faɗa ya warware illar da ta sa shi da kansa ya ambata an hana sallah a makabarta saboda shi mu kalli magana dahawi a farko cewa yi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la'anatul yahud la'anatul lahi alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda me suka aka Allah ya la'ance su sun riki kabarbaran wa annabawan su to kun ga asali ma me yasa ma aka aka la'ance su ne kabarbaran kabarbaran wa suwa suka rika annabawa to kuma sai malam daga baya zai ce banda annabawa ai su ne ma asali kenan ina fatan fahimta yawwa malatu alhadithu alladhi istadalla bihi alaiha da kuma hadisin ma da shi kansa ya kafa hujja da shi akan hana sallah a makabarta din wa kayfa yasihu mithla hadha istisna ta ya za irin wannan togaciya ta inganta wal ahadithu mustafidatun fi la'an alil kitabi litikhadhi quburi anbiya'i masajidi bayan ga hadisai ne da dama sun zo suna la'antar amma abu talib ta biyan da suka rike a kabarbaran annabawansu a matsayin mai masallatai thumma sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nahana an zalika sannan ya inganta daga manzon tsira da aminci tsar tabbata a gare shi shima ya hana mu game da irin wancan aiki na alul kitabi fannahayu munsabun ala ittikhadi qubur al anbiya mubasharatan malai ce wannan hani ma da annabi yayi abu na farko zamu fara ɗaukar sa ne mai jingina shi ga kabarbaran annabawa wa ghairuhum yalhaqu bihim wanda ba annaba ba za su biyo bayan su asali hanin ma an yi shi ne akan wa akan annabawa wanda ba annabawa ba za su shigo daga baya ne bayan an sa annabawa a ciki to me yasa za a cire annabawa kuma a kawo wanda ba su ba asali wanda aka yi hannun akan su an cire su kuma an kawo su malam yana yi raddi ne ga magana tsawi da ya faɗa a sama malam ce fa kaifa yuqalu istithna'uhum ta za a yi hankalci irin wannan togaciya da suka yi wal haqqu malam ce abin da yake na gaskiya anna mithl hadha al istithna kwatankwacin irin wannan togaciya da imamu tahawi yayi inna ma yatamasha ma al qawli thani idan ma zai gaskata to za a iya ɗaukarsa ne su tafi tare da zance na biyu da aka yi me zance na biyu shine zancen malaman da suke cewa an hana sallah a makabarta ne saboda ƙasar makabarta mai ce najasa to idan ka ɗauki wannan zancen nasa ka ɗora shi a can me biyu zai hau me dalili saboda annal illata an najasata shine annal illata najasatu saboda illar ita ce najasar ƙasar makabartar وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة kabarbaran annabawa kuwa babu shakka kowa ya san menene masu tsarki ne saboda Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa ƙasa ba za ta sana man annabawa ba an fahimta to tunda annabi an sa shi kamar yadda yake a cikin makabarta a cikin kabari a yadda yake haka yake ƙasa ba za ta sana man sa ba zai riɓe ba ba zai canza ba yadda aka sa shi haka za a zo a ɗauke shi to kun ga ashe ƙasar da yake bata zamto mai ba najasa kenan ina fatan fahimta yawwa malice li'annahum kama qala alaihi salam saboda kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa walakin hadhihi al'illatu batilatu malice sai dai wannan dalili tun a mun gabatar da cewa dalili ne da yake batacce ba shi ne abin da ya fi inganci ba wanda ya fi inganci shi ne wanne shi ne an hana sallah a makabarta ne saboda me toshe kafar barnar zuwa ga shirka ga Allah maɗaukakin sarki malai cewa ma buniya ala batilin duk abin da aka gina shi akan barna fa huwa batilin shi ma kuma barna ne wallahu ta'ala alam ina gani annai kamata mu dakata saboda za mu shiga sabon babi ne insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu shiga bina'ul masajid alaiha abu na tara da shari'a tara shine gina masallaci akan kabarbara Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh